بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na talata sha ɗaya ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da bakwai ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'ati samawi al-dhal al-qism al-awwal الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba kamar yadda malam ruhaili yake mai da martani akan da'awan wancan ɗan shi'a da ke cewa ai ma su kansu littattafan ahalus sunna ba su ruwaito komi na falalan sai da na abubakar ba mala ya ce ai ko ɗan bana bakwai a duniyan ilimi ya san wannan ƙarya ne ko da tasaffuh za ka yi ka buɗe fallaye a cikin bukhari da muslim da sauran sunan za ka tarar da darajojin abubakar ɗibge wanda sun ɗaran mana sai da alima mala yake cewa bari ma a nan ya ɗan kawo mana wasu daga cikin darajojin sayyidina abubakar wanda bai yi tarayya da kowa a cikinsu ba wanda shi kaɗai ne ya yi fice annabi ya keɓance shi da waɗannan darajoji saɓanin sauran sahabbai ma. Mun karanta na farko a karatun da ya gabata, Malin ya ce wa fis sahihaini hadisi ya zo cikin Bukhari da Muslim aidan min haithu min hadisi Abdullahi bin Amr bin al-As ba haithu ba ne hadithu ne. Annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba'asahu ala jaish zati salasil cewa annabi ya naɗa shi komanda a yakin zatis salathil ƙala fa'ataituhu faƙultu ya ce sai na zo wajen annabi faƙultu sai na ce ma annabi ayyun nasu a habbu ilaika kun sa abin da ya ɗauke shi tun daga abubakar ga umar ga usman ga ali duk annabi bai naɗa su komandoji ba sai shi aka ɗauke shi aka naɗa shi komanda to ɗaukaye ba wanda ya kai shi wannan ya ja Abdullahi ɗan Amr ɗan As, me yasa saboda ƙananan shekarun shi. Kuna fahimtar wannan da kyau ku? Sai ɗauka ai ba wanda ya kai shi ne. Wannan ya sa sai tambayi annabi, ayyun nasi a habbu ilaika, cikin mutane wa ka fi so, ƙala sai ce Aisha. Kun gano wannan da kyau ku? Kaga wannan sai ƙara zama mashi mi'ara koma baya. Aisha na fi so, faƙultu sai na ce minar rijal, cikin mazafa, ƙala sai ce abuha mahaifinta, ƙultu sai na ce summa man, to bayan babanta sai kuma wa, ƙala summa Umar bin al-Khattab, ce sannan sai Umar ɗan Khattab, fa'adda rijalan annabi ya lissafo su ba mashi a ciki. Ko kun gano wannan da kyau ku? Don an sa ka aiki wannan ba shi yake nuna kai aka fi so ba. wani dalili ne a lokacin ya sa aka sa ka shi sa ka natsu duk abin da kaga ana yi ko ya zama to kana da kan gado in ba haka ba sai kai wautan da kila daga wannan wautan ba za ka ƙara motsi ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da shi a kitabu fada'il sahaba babu qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama لو كنت متخذا خليلا karanta fatawul bari mujalladi na bakwai a shafi na sha takwas lamba hadisi na dubu uku da ɗari shida da sittin da biyu muslim ya fitar da wannan hadisi a kitab fada'il sahaba babun min fada'il abi bakarin a babin da ke bayani akan wani bangare na falalan sayyidina abubakar ne siddiq allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda wa min hadisi abi darda'i qala mala yace a gurguje ɗauko mana hadisin abu darda Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce, Kuntu jalisan inda nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama iz aqbala Abu Bakarin akhidan bi tarafi thawbihi yace wata rana muna zaune tare da annabi sai ga Abubakar ya fuskanto yana riƙe da ɓangaren kwarjallen shi hatta abda a bi tarafi saubi hatta abda ala rukubataihi har sai da ya zo ya zauna a kan gwiwawun shi ma'ana ya kneel down haka faƙala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce amma sahibukum faqada ghamara annabi ya ce mutumin naku yau yana cikin damuwa wani ya damu mai al'amari fasallama abubakar ya sallama wa ƙala ya ce ya rasulallah in kana baini wa bain ibn al-khattab shay yace an samu matsala tsakanina da ibn al-khattab fa asra'atu ilayhi yace ni mashi ne gaugawa akan shi ma'ana na gaigaya mai maganganu thumma nadimtu bayan ne mai abin da ne mai sai kuma daga baya sai ne nadama fa sa'altuhu an yaghfira li sai na roke shi ya yafe min fa aba alayya yace ba zai yafe ba faƙabaltu ilayka shi yasa sai na zo wajenka ko za ka roƙan man shi faƙala sai annabi ya ce ya gafirullahu laka ya ababakarin rabir shi Allah maɗaukin sarki zai gafarta maka salasan su uku annabi maimaita wannan summa inna umar nadima shi ma umar sai nadama fa'ata manzila abi bakarin ya tafi gidan abubakar fasa'ala ya tambaye cewa a samma abubakarin Abubakar na gidan nan faƙalu suka ce la benan fatan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai to wajen annabi faja ala wajihun nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tama'ar sai tara fuskan annabi tana murtikewa tana canzawa annabi hankalin shi ya tashi hatta ashfaka abubakarin har sai da abubakar ya tausaya ma umar fajassa ala rukubataihi abubakar ya ɗaga ya kneel down ya roƙi annabi faƙala ya rasulallah ya ce ya manzan Allah wallahi ana kuntu azlam ni ne ne mai ba daidai ba marrata ni har sau biyu ya ce wallahi manzan Allah ni ne ne mai ba daidai ba ni ne ne mai ba daidai ba faƙalan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce inna Allah ba'athani ilaikum Allah madaukin sarki ya aiko ni wajen ku faƙultum kuka ce ka zabta ƙarya kake yi wa ƙala abubakar sadaka abubakar ya ce gaskiya kai wa wasa ni bi nafsihi wa malihi ya bani goyon baya da gudunmawa da ran shi da dukiyan shi fa hal antum tare ko le sahibi ko ba ku kyale min amini na ba ba ya ku rabu man da aboki na ba marratain har so bi annabi ya maimaita wannan fama udhi ba'adaha tun daga wannan lokacin ba ƙara cutar da abubakar ba sau ya faɗi waye daraje waye shi ko mai darajan shi iza ba laifi ba ne in irin wannan ‘yan bana bakwai ba su san darajan ka ba san ka ba ka zauna da su ka karanta musu kun gano wannan da kyau ku su fahimci menene ake yi mutanen madina sun taba tsokana annabi irin wannan ya tara su a wani rumfa ya ce kar wanda ya shigo sai su ya ce ban sami ku batattu Allah ya shirya da ko ta dalilina ba ban same ku matalauta Allah ya azarta ku ta dalilina ba an san ku ne ba sai ta dalili na ka san ku ba yanzu dan na ɗibi kuɗi ne kaza ke nan sai ku je kuna cece ku ce yace ba kwaso mutane su koma gida da awaki da tumaki da raƙuma da shanu ko kuma koma da manzan Allah ba anan ne annabi yake cewa da mutane za su yi gayya su bi nan mutanen Madina su ne yace la salaktu wadiyal ansar kuna fahimtar wannan da kyau ko su dai mutane kullum abun duniya shi ke damunsu kuma kalli duk wanda ya sare abun akan abun duniya ko sai ya ma addini illa irin illan da mayunwacin zaki ke magarken awaki kafin ya samu abin da yake nema na duniya ya illata su saboda san abun duniya kawai in kuma kuka bar 'yan san abun duniya irin wannan ba ku riƙe hannunsa ba ko sai sun illata muku addini kuma ba abin da za su ci kuma su ƙara gaba don dama su suna addini ne don abin da za su kai bakinsu. Kun gano wannan da kyau ku? Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin. wannan hadisi al-imam al-bukhari ya fitar da shi a kitab fada'il sahaba babu qaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama karshen babin da ke bayani faɗin annabi law kuntu muttakhizan khalilan kawo shi a fatawul bari mujalladi na bakwai shafi na sha takwas lamba hadisi na dubu uku da ɗari shida da sittin da ɗaya wa qala ibn shahin ba'da ma rawal hadis tafarrada abubakar as-siddiq bi hazil fadila sayyidina abubakar ne kadai ya kadaita da wannan falala na taron dangin gazgata annabi falam lam yushariku fiha ahadun ba wanda ya musharaka da annaba akan wannan an gano wannan karanta kitabul latif libun shahin shafi na 157 wa fi sahihaini an anas bin malik an abi bakr radiyallahu anhu qala qultu lin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ana firgar yace nace ma annabi lokacin ina cikin kogo law anna ahadahum nazara ta taqadamaihi da ɗaya daga cikinsu zai leƙo ƙarƙashin ƙafan shi la'abasarana da ya hango mu, faƙala sai annabi ce, Ma zan nuka ya ababakarin bisneni Allahu thalithahuma. Me tsammaninka da mutum mutane guda biyu da Allah shine shikon na ukunsu, ba wani abin da zai same su, in dai Allah kuka tsaya mako, ku rabu da makircin masu makirci za su gama ne su tona kansu asiri. Kun gano wannan da kyau ko? Ba za su iya ganin mu ba. suka gama bilimbituwansu suka gama dube-duben suka tafi ba wani abin da ya faru shi yasa annabi ya yi kyautan dukiya ga kowa an ba wane kaza an ba wane kaza an ba wane kaza je ka bincika nawa aka taba wa abubakar ba taba ba saboda shi da gaske yake yi ya san ko ya bashi ko bai bashi ba da gaske yake yi kuna fahimtar wannan haka ya kamata jama'a ku zama da gaske kuke addini Allah ya shaida cewa da gaske kuke addini ku yi da jikinku ku yi da dukiyanku ku yi da mutuncinku ku yi da komi naku ku ga yadda Allah madaukin sarki zai goyi bayan ku Allah sai Allah ya muku rufin asiri duniya da lahira Allah madaukin sarki ya shiryar da mu wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya da shi a kitab Fadail as-Sahaba babu manaqib al-Muhajirin wal Ansar wa fadlihim babu al-manaq babu manaqib al-Muhajirin wa fadlihim a fatowar bari mujalladi na bakwai shafi na takwas lamba hadisi na dubu uku da ɗari shida da hamsin da biyu hamsin da uku muslim ma fitar da wannan hadisi a kitab fada'il sahaba babun min fada'il abi bakarin a mujalladi na hudu lamba hadisi na dubu biyu da ɗari uku da tamanin da ɗaya allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan abin da kuke gani yana kawo muku maimaici ne inda hadisin ya zo kawai ba wani abu bane وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي يقول لقد هممت أن أردت أن أرسل إلى أبي بكر النبي يقول نايني فنزن أيكا مع أبو بكر وابنه يزود شيد دنش فأحدا إن ربطا مستكدن القوري أن يقول القائلون دن كدما سوء tsegumi su ce aw ya tamannal mutamannuna ko masu gori su yi gori sun makulti ya aballahu wa ya dafa almu'minu Allah bai yadda ma wani ya zama shine khalifa bayana ba in ma wani ya yunkuro to mu'mini za su ture shi aw ya dafa Allah wa ya abal mu'minin ko kuma Allah zai tunkure din mai kwaɗayin su kuma mu'minai ba za su yadda ba Abubakar za su goyi baya shi yasa annabi bai rubuta komi ba ya bar abin a fili haka kuma mumine suka yi abin da annabi yake so. Ana hadisi al-Imam al-Bukhari fitar da shi a kitab al-Marda babu marra khasa lil maridi an ya kula idza waja'a karanta fato al-Bari juz'i na goma shafi na ɗari da ishirin da uku a lamba hadisi na dubu biyar da ɗari shida da sittin da shida Muslim ya fitar da hadisi a kitab fada'il sahaba babu min fada'il Abi Bakarin a juz'i na hudu lamba hadisi na dubu biyar da ɗari uku da tamanin da bakwai jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko wannan fa ɓangare ne daga cikin ɓangarorin hadisan da suke bayyana darajojin na abubakar shi kaɗai wanda ba su kenan ba za ka ji sauran baki ɗayansu to kuma amma waɗannan wannan ɗan shi'an saboda karambani yake ganin a'a ai ma babu ba a kawo ma fa hadisan da ke bayani akan darajar abubakar haɗe da sauran sahabbai ba fa ba a kawo ba wannan wani ɓangare ne daga cikin ɓangarorin darajojin shi shi kaɗai tallin tal ba tare da kowa ba amma ya iya buɗe baki ya ƙarya ko kunya bai da shi wannan shi ɗabi'un ‘yan bida har kullum Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu. Mala ya ce wa min hadisi abi Musa al'ash'ari kala har ila yau dai daga cikin hadisan da abu Musa al'ash'ari ya ruwaito ya ce, Mari da Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, maza Allah ya kwanta rashin lafiya fashtar da maraduhu, sai rashin lafiyan annabi ya tsananta, faƙala sai annabi ya ce, Muru ababakarin falisallibin nasi, ku umarci abubakar ya je yawa mutane sallah. Faƙalat Aisha, sai sayyida Aisha ta ce, Ya Rasulallah, inna ababakarin rajulun rakikun, ta ce, Ya manzan Allah, abubakar mutum ne mai yawan kuka, mutum ne wanda mata ya ƙomu maƙamaka. duk sanda ya tsaya a inda kake gudanar da sallah, la yastati'u an yusalli bin nasi, bai iya jiyar da mutane karatun alkur'ani saboda kuka zai ta yi. Faƙala sai annabi ya ce, Muri ababakarin falli bin nasi, ki umarci abubakar yi ma mutane sallah, in da an ce ku haɗu ku duka to ke mai complain ɗin ke je ki ce na ce abubakar ne zai mutane sallah ba kuka ba ko maliye zai yi jama'a mun gano wannan da kyau ko shi dai abubakar shi zai mutane sallah fa inna kunna sawahibu yusuf ku nan makirci wajen mata kamar matan zamanin annabi yusuf din nan kun tana su ko wanda sanda suka ji labarin abin da matan sarki ta yi sai suka ce imra'atul aziz turawidu fata'aha an nafsihi mata yalla bai tana neman yarin gidanta din ta gama ma neman neman a waje sai turawidu fata'aha an nafsihi sai yaron gida suna ta tsegumi suna ta tsegumi to can da ta ji labari shi ta gayyace su abin da ya faru ya faru gaba ɗaya matan gari sai suka shirya ma annabi yusuf makirci to shine annabi yake ishara zuwa ga wannan dan ya gano ita Aisha ana cewa Abubakar je limanci aka ce ma Abubakar je yayi to ai Hafsa bata gane cewa Abubakar na gaba da Umar ba ai ma'ana ki san a gidan nan ke ina gaba da ki in kuma aka fita waje cikin masallaci babana yana gaba da babanki gano wannan da ke shine a'a ai Abubakar ga matsalolin shi ga matsalolin shi saboda haka Hafsa je ki ce ma annabi, ai, baban Aisha abubakar, in ya je zai yi sallah kuka yake kaza kaza kaza, da aka je a gaya mai sai annabi ya ankarar da Hafsa ya ce, dabara ta shirya maki, irin dabaran matan nan na zamanin Yusuf, shine irin abin da matan sarki ta shirya, da suka gama duk abin da suka gama na tsegumi sai ta gayyace su, aka zo aka zauna a kan a dining table za a ci abinci wane ne ta kawo abinci da wuƙaƙe aka aje ma matan manya can ta je ta kintso Yusuf kaga makircin da ta shirya suna zaune suna cin abinci kamar za a yi walima da gaske sai ga Yusuf ya zo ya keto ta tsakaninsu to Yusuf ma bai yi kwalliya ba ya gigita balantana yau kuma an fesa mai kwalliyar hawa malam da mata suka ga fantsame matashi sai suka ɓare da kabbara kamar yadda kuka yi dinnan wa qulna hasha lillahi suka ce tsarki ya tabbata ga Allah ma haza ya wannan ba mutum bane in haza illa ai wannan mala'ika ne cikin manya manyan mala'ikun kusa da Allah kuma Allah ce wa qatta'ana aydiyahunna duk suka yanke hannayensu suna cikin jinyan hannu sai matan yallaɓe sai ta shigo sai ta ce fa zalikunna alladhi lumtunnani fihi ba wai suna mata ɗagawa a can ba, to ta yi ticin nasu lesin kuwa. Shi ne ita ma Hafsa ƙila tana ɗan ɗaga ma Aisha kai, to ita ma yau bari a yi ticin nata lesin a gaya mata baba na ga darajar shi. To fa zalikun nan lazi lumtun da ni fihi. Kun ga wanda kuke zargi na kan shi ɗin. Na kasa haƙuri shekara da shekaru muna tare, ko kun kasa haƙurin sakon talatin. To ka san mata sai ta ce wala kadar rawattuhu an nafsi na neme shi da gaske amma fasta a sama kuma wallahi yana daga cikin kwaliti ɗin wannan matashin wallahi sai yaki mutumin kirki ne baya biye biye amma bari ku ji la in lam yaf'al ma amuruhu wallahi in ya kiye abin da nace mishi ko la yusjananna sai na shirya mai makircin da za a kulle shi yanzu ba yana gidan yallaɓe yana cikin manyan mutane ba zai zama daga cikin ƙasƙantattu kwanan nan matan gari suka shiryo ita ma ta shiryo shine da ya ga abin nasu ba sarki sai Allah sai ce rabbi sijina habbu ilayya kai jama'a mutum da kanshi ya je gidan yare ya ce ku taimake ni don Allah ku kulle ni ya ga abin da ya gani makirci wajen mata sai dai Allah ya kwace ka shine ya ce irin matan zamanin Yusuf ne kuna gano wannan da kyau ko ya ce Allah gidan yari na fi so min ma ya da una ni ilaihi in Allah baka an saman addu'a na an kulle ni ba asbi ilaihin na Allah sai sun kwashe man kafa ina fatan mun gano wannan shine Allah ce karau da karau wada khala ma'ahu sijina fatayani da suka ta shiga gidan yari shi da wasu matasa biyu suka shiga ana nan ana nan suka yi mafarki qala ahaduhuma inni arani kaza kaza kaza kaza wa qala al-akharu inni arani kaza kaza kaza kaza kai Yusuf ai muna ganin kai mutumin kirki ne kai mana fassarar mafarki ya zauna ya shimfiɗa masu wa'azi ya jawo hankalinsu ya masu nasiha akan tauhidi ya ce amma ahaduhuma fa kana yasqi rabbahu khamra ɗaya daga cikin ku zai je aikin shayar da yallaɓe giya wa amma al-akharu amma shi ɗayan gudan fa fa yuslabu fa ta'kulu tsairu min ra'asihi za a kere shi ne tsuntsaye su cinye ran shi ka naman shi qudiyal amr alladhi fihi tastaf duk dai wannan shine tarihin kawa ta gaice na dan kawo mana Allah ya sa mu dace muri ababakarin fallisalli bin nasi an ce ku umarci abubakar ya je yau mutane sallah fa inna kunna sawahiba yusuf قال فصلى بهم أبو بكر سي أبو بكر يجي مس صلى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم tsawon rayuwan annabi mun gano wannan da kyau ko tun daga nan abubakar da ya zarce shine khalifan annabi second in command kenan wannan hadisi al-imam muslim ibtada da shi a kitabu sala babu istikhlafil imami idza arada lahu uzrun a babin da ke bayani akan liman zai iya nada wani ya limanci a madadin shi idan uzuri ya zo mai, ko da cikin sallan ne uzuri ya zo ma sai ka ja wani ka ce ya yi, ko ka ce wani je ka yi mutane sallah, shi ne manzo Allah ya yi. Wa ƙada shahida lahu sahaba bi annahu kana afdalahum sahabbai sun shaidar ƙarara cewa abubakar ya fi su falala wa minhum Ali radiyallahu anhu daga cikin sahabban da suka tabbatar da wannan falala na sayyidina abubakar a kansu hadda sayyidina ali dan abi talib Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda mala ya ce ala marawal bukhari a bisa hadisin da al'imamul bukhari ya ruwaito min hadisi muhammad bin al-hanafiya daga muhammad dan hanafiya shi muhammad dan hanafiya shine wanda 'yan shi'a buturiya suke cewa shine mahadi mun gano wannan da kyau wanda suka ce yana nan bai mutu ba yana nan a cikin jabalin radwa indahu aslun wa ma'u wai akwai kogin zuma da kogin ruwa inda yake ya sha zuma ya sha ruwa wanda taraji'uhul mala'ikatal kalamu wanda mala'iku ne suke zuwa suke ɗebe mai kewa ake ɗan hira tare da shi shine abdulkahir ya maida masu da martani ko ya ce ba kowa a jabalin radwa laƙadar za ka bun haula ta ta'ama mautin ce ina dini ɗan haula ya ɗanɗani mutuwa mun gano wannan da kyau ku a dutsen radwa ba kowa a wajen wanda taraji'ul mala'ikatal kalam ya ce ya mutu tun katikatu ba a ma da labarin shi don ka ɗauki wannan ko kenan ‘yan shiya da ke cewa suna da wani mahadi in ka ɗauko cewa muhammad ɗan hanafiya ne tintin aka yi iddi'a'in cewa mahadi ne za ka rushe wata aƙidansu shi yasa in kun ji bayanan da malamai suka yi mana cikin karatun da muka ɗauko na littafin a ƙa'idar shi'a al'isna a shari'a su'alun wa jawab malaman suka ce aƙidin shi'a akwai tufka shi yasa aƙidin gaba ɗaya ba tsaye suke ba duk ƙarya ne saboda wane ya je ya laɓe a lungu ya ƙarya wane ya shiga wancan rumfan ya je ya ƙarya wane ya je haka sai abubuwan na sai suka zama wannan na warware na wannan wannan na warware na wannan cin da dama ba addinin Allah suke yi ba Allah ya tsare mana imanin mala yake cewa qala qultu li abi bakarin nace ma abubakar ayyun nasu khair qultu li abi shi Muhammad ɗan Hanafiya ɗan Sayyidina Ali ne na cikin shi, wanda haulatu ita ta haife shi bayan rasuwan Fatimatu Ali ya aure ta. Kun gano wannan? To sai ta haifi ɗa sai sanya mashi Muhammadu. To ita tana ƙabilan Hanafiya ne, to sai ake kiranta da ake kira yaron da me Muhammadu ɗan Hanafiya ana danganta shi da ƙabilan iyayen shi na ɓangaren uwa. Kuna gano wannan da kyau jama'a? To shi ne sai ya ce masa da na Ali, ayyun nasu khairun ba'ada Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin mutane bayan annabi waye kowanne alkhairi. Kala sai sayyidina Abubakar ya ce Abubakar sai sayyidina Ali ya ce Abubakar. Qultu summa man Muhammad dan Hanafiya ya tambayi baban shi Ali ya ce to bayan Abubakar sai wa? Kala sai ya ce thumma Umaru sannan sai sayyidina Umar. Wa khashitu an ya kula Usman ya ce sai na ji tsoron kada ya ce Usman a tambayan da zan mai na uku, ƙultu sai na ce thumma anta sannan kai ne na uku. Ƙala ma ana illa rajulun minal musulmina sai sayyidina Ali ce a'a rabu da ni, ni wallahi mutum ne gama gar daga cikin musulmi. Shi sa duk wanda ka je na tabbajiji sai shi ko, wallahi bai kai ba ne. shi za suke cewa man ƙala ana falaisa huwa duk wanda ya ce shi ko wallahi bai kai ba ne duk wanda ya kai cewa ake yayi me ya kai jira yake a ci amma daga ran da ya ce shi a ƙarya ne bai kai ba ne ina fatan mun gane wannan da kyau wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a kitab Fadail sahaba babu qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ƙarƙashin babin faɗin annabi da yake cewa law kuntu muttakhidan khalila da dai zan riƙe wani badaɗai to da abubakar na ɗauka. Mala ya ce wa fi khabaril bai'a kala Umar li Abi Bakarin ya ce a hadisin da ke bayani akan mubaya'a Umar ya ce ma Abubakar anta sayyiduna kai ne shugabanmu wa khairuna kuma kai ne mafi alkhairunmu wa ahabbana kuma mafi soyuwanmu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a kitab Fadail sahaba babu qaulin Nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama law kuntu muttakhidan khalila lattakhastu Aba Bakarin khalila. Mala ya ce wa kana zalika bi huduri jam'un min sahaba Sayyidina Umar ya yi wannan jawabi a dandazan sahabbai masu ɗimbin yawa, falam yunkir zalika ahadun babu wani wanda ya Sayyidina Umar inkarin wannan magana, fakana ijima'an wannan sai zama ijima'in sahabbai ne kaf sun yadda sun amince abubakar ya fi su, abubakar shine shugaba kuma ya fi su soyuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. jama'a mun gano wannan da kyau ku Allah ya sa mu dace wa an ibn umar qala kunna fi zamanin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan umar ya ce mun samu kanmu a zamanin annabi jama'a me zagin abubakar a zamanin wa yake me zagin abubakar a zamanin wa yake a na kasa gane dan menene mutum yana nan su waɗanda suke zamanin ga abin da suke faɗi wai sai a ƙaryata su a gazgata shi wannan wani irin mutane ne marasa kan gado muke da su haka. Ya ce, Mu a zamanin annabi, la na'adilu bi abi bakarin ahadan, ba mu kwatanta mu daidaita abubakar da kowa, thumma Umar, sannan wanda yake biye da shi wajen daraja da falala, sai Sayyidina Umar, thumma Uthman, sannan sai Sayyidina Usman, summa natruku ashaban nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, daga nan sai mu bar sauran sahabbai la nufadilu bainahum ba mu fifita tsakaninsu kun gano wannan da kyau ku in dai bacin waɗannan to ba wani wanda muke cewa kuma yana gaba da wani sauran kawai wanda ya fi wajen ƙoƙarin shi to ya fi wannan hadisi mala ya ce akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari tadda wannan hadisi a kida fadail sahaba babun manaqib usman ibn affan karashin babin da ke bayani akan darajojin Usman ɗan Affan Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda. Kun ji a taƙaicen taƙaita kafin lokaci ya ba mu zuwa gobe, mu zo sai mu karanta ku ji, shin iyakan darajojin Abubakar kenan? ko kaddara iyakansu ma kenan abubakar na da daraja ko bai da ahalus sunna sun ruwaito darajojin abubakar ko ba su ruwaito ba dan menene dan shiya zai zo yana muku ƙarya Allah ya tsare mana imanin mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum